أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك في إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فقتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا ب إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقوق قوات رمضان هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم ألف دري هدو da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha uku ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da sha hudu kai ba sha uku ba sha hudu ga watan uku mila, ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku insha Allahu za mu ci gaba daga yadda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya mun karanta wasu ayoyi daga cikin suratul ma'i yau za mu tashi aya na talatin da biyu mun karanta ayan da Allah yake ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi qala ya waylata ajastu an akuna mithla hadha al ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min al khasirin lokacin da Habil wato wato dan uwansa Qabil ya kashe shi Qabil ya shiga cikin uwansa ba yana ta tafiya tare da gawan ɗan uwansa Habil sai daga ƙarshe Allah Ubangiji ya turo hankaka guda biyu suka yi fada ɗaya ya kashe ɗaya sai ɗaya ya tona rami ya binne ɗan uwansa da ya kashe to daga nan sai aka sunnanta bisu sai Qabil ya ga yanda aka bisu ne hankaka sai shi ma yayi haka akan ɗan uwansa Habil shine Allah ya ce fa ba'asallahu ghuraban يبحث في الأرض تأخيه الله سيتورو هنكاكا yana bincike a doron duniya domin ya nuna mishi yadda zai rufe tsaraicin ɗan uwansa ƙala sai ya ce ya wailata ya kai tona a ajastu an akuna mitla hazal gorob na gajiya in zamo kaman wannan hankaka fa'uwari sau a ta'ahi rufe tsaraicin ɗan uwana fa asbaha minan nadimin sai ya zamo cikin masu nadama to za mu tashi a wannan aya na 31 wanda take kunshe da sakamakon wannan ta'addanci da qabil yayi to ga hukuncin da Allah ya saukar من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فصاد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون الله يتي من أجل ذلك سبو دوانا وتتأدنشي نقابيل أكن أنوان صحابيل ko kuma min ajli zalika sabila da taurin kai irin na banu Isra'il da suke warware alkawarin da Allah ya ɗauka ya ɗauki alkawari da su akan da su tsai da sallah su ba da zakka su girmama manzanni kuma da su je wannan ƙasa su yaƙi al'umman da suke wato amalika Allah ya musu alkawarin wannan ƙasa sai suka zo suka sun ce alkawari suka ce su ba da su je yaƙi ba suka ce ila inna hahuna qa'idun to min ajli zalika wasu sai suka ce to wannan min ajli zalika saboda wannan kangare wannan banu isra'il ko kuma min ajli zalika saboda dalilin ayan farko na ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum to wannan awfu bil uqud din sabila da cika alƙawura min ajli zalika saboda haka abin da ya shafi cika alkawari abin da ya shafi alkawarin zamantakewa da mu'amala da sauransu to katabna ala bani isra'il sai muka rubuta muka wajabta muka fardanta ma banu isra'il annahu man qatala nafsan wanda ya kashe rai bi ghairi nafsin ba tare da wata rai ba aw fasadin fil ardi ko yayi barna a duran kasa ma'ana abin da ya shafi fashi da makami ko kuma bandit to fa ka'annama qatala an-nasa jami'a kaman ya kashe mutane ne gabaki daya wa man ahyaha wanda ya raya mutane ma bai zubar da jinin mutane ba ya kiyaye alfurma na mutane to fa ka'annama ahya an-nasa jami'a kaman ya rayar da mutane ne gabaki daya wa laqad ja'atuhum rusuluna gaskiya da hujjoji da ayoyi summa inna kathiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun sai kuma mafi yawa daga cikin su suna barna a doran kasa to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jinin mutum musulmi ya haramta sai da abu guda uku na farko mutum yayi ridda ya bar addinin sa na biyu mutum ya kashe rai annafsu bin nafsi na uku mutum kuma wanda yake katangancacce mai aure ya yi zina to wannan su ne guda uku da manzon Allah ya ce ana kashe su amma idan ba haka ba jinin mutum ke shi ne abinda Allah Ubangiji ya faɗa man so cikin suratul bakara walakun fil kisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun Allah ya ba ku kisasi cikin rayuwa ma'ana wanda ya kashe a kashe shi annafsu bin nafsi wanda ya kashe rai a kashe shi wanda ya kashe kuyanga a kashe wato in kuyanga ta kashe kuyanga ita ma a kashe ta bawa in ya kashe bawa a kashe shi haka dai Allah ubangiji ya, ya, rubuta ya fardanta to min ajli zalika sabida haka katabna ala bani isra'il muka fardanta akan banu isra'il annahu man qatala nafsan wanda ya kashe wata rai bi ghairi nafsin ba tare da rai ba ma'ana haka kawai ka kashe mutum to wannan ya zamo dole kai ma za a kashe ka idan kisa ne na ganganci kenan amma idan kisa ne na rashin sani to wannan kuma ba kashe ka za a yi ba diya ne za ka bayar ma ahalin wanda ka kashe musu kaman ka kaɗe mutum a mota ko ka kaɗe mutum a jaki a mashin kai ko ka kaɗe mutum ko dai wani abu haka ya faru na hadisa ba tare da saninka ba sai ka halaka wani to ba bai zama sai ka sai ka sida a kashe ka ba da ka ba da diya zuwa ga iyalan wannan wannan mamaci din idan kuma mutum ya kashe mishi wannan diya din to zai yi azumi 60 kenan ko zai yi azumi ɗai ɗai ɗai ɗai har sai ya yi azumi guda sittin wannan shine abin da ya tabbata a gurin jamhur na malamai gaba ɗaya musamman a mazhaban imamu malik idan mutum ya yi kashe mutum da rashin sani to bayan diya zai yi wannan azumi ɗin guda sittin na kafara wanda wannan shine kafaran wannan kisa ɗin da ya yi shine Allah ya faɗa min ajli zalika katabna ala bani isra'il sabida haka muka wajabta ma banu isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin wanda ya kashe rai ba tare da rai ba aw fasadin fil ardi ko yayi barna a doran kasa fa ka annama qatala an-nasa jami'a kaman ya wanda ya kiyaye jini fa ka annama ahya an-nasa jami'a kaman ya rayar da mutane ne gabaki daya ma'ana idan ka kiyaye jinin wani mutum kwaya daya gabarin halaka to kaman ka raya mutane ne gabaki daya shi yasa aka ce idan da mutum zai kashe mutane dubu a lokaci daya to shi kadai za a kashe ba za a zo a ce da a kashe shi sannan a kashe mamansa a kashe babansa a kashe ba a haka sayyiduna ali ibn abi talib karramallahu wajhahu kissan wafatin sa kissa ne mai bakin ciki sosai akwai abdurrahmani ibn muljam shine ya lashi takobi akan shine zai yi ta'addancin kashe sayyidina ali ibn abi talib yazo shi ya wasa makaminsa ya saka mata poison yayi ya mata guba kenan ko yayi ta bibiyan sayyidina ali da muawiya da amr ibn al-as rana ɗaya suka shirya akan da suka ce su khawarijawa ne to shi abdurrahmani ibn muljam ya tsara akan shine zai kashe sayyidina ali ya ɗauki wannan nauyin ya zo ya saɓaɓo cikin dare ya ci gaba da shirye-shirye da asuba sayyidina ali zai tafi masallaci ya ɗauki wannan wato abin da ya saka mata mashinsa da ya saka mata dafi ɗin nan sai ya daba ma sayyidina ali ibn abi talib sayyidina ali ibn abi talib yana cikin wannan yanayi jini yana zuba jini yana zuba da sayyidina Hassan da sayyidina Hussein suka zo suka tallafe shi suka kai shi wasiyyar da sayyidina Ali yake yi shine idan ma'ana idan na mutu to kar ku ce za ku ɗauki matakin kisa akan danginsa ko ƴan uwansa ko wani abu yanda ya kashe ni shi ɗaya to shi ma a kashe shi shi ɗaya idan kuma a bar shi kar a masa komai idan na ga dama na yafe idan na ga dama na yi kisasi akan abin da yi min daga ƙarshe kuwa abin da ya faru kenan sayyidina ali ibn abi talib sabila da wato mikin da ya masa miki ne mai nauyi sosai mafi yawa sahabban manzon Allah kashe su akai sayyidina umar ma kashe shi akai a masallaci yana cikin sallah na yanka shi aka yi a gida yana azumi aka zo aka mishi yankan rago yanda ake yanka rago haka aka yanka shi sayyidina Usman ibn Affan haka Abdurrahman ibn Muljam shine yazo ya kashe sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sabiya da haka jarrabawa ba farkon abu bane a gurin bayin Allah wanda suka fi kowa shan wahala zababbun bayan Allah sun fi kowa shan jarabawa ashaddu bala'an al'anbiya summa la'i su ne annabawa idza ahabba Allahu abdan ibtalahu liyasma'a tadarruahu idan Allah yana son bawa sai ya jarrabi bawan domin ya ji tsantsenin bawan da kaskantar da kanshi idan muka duba za mu ga annabi ma ya karbi jarrabawa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama a shekara daya Allah Ubangiji shekaran da ya fi shan wahala kenan shekaran da ya fi shan wahala Allah Ubangiji ya ɗauki sai da tuna Khadija ta rasu sayidina Abu Talib ya rasu ya fita zuwa Ta'if yana tunanin idan ya je Ta'if zai samu sassauci saboda da ya je Ta'if su ma kuma sai suka hada annabi da wawaye suka bi annabi da duwatsu suna jifan annabi har sai da suka jijjima annabi ciwo jini yana zuba annabi ya fake a bayan wata bishiya sai ga mala'ikan duwatsu ya sako yana ce ya rasulullah Allah ya ce idan kayi izini za a matsa wannan garin tsakanin duwatsu guda biyu a halakar da su manzon Allah ya ce Allah bai turo ni domin azaba ba ni annabin rahma ne Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryar da mutane na basu sanni bane shine annabi yayi addu'an nan na Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas wannan addu'an nan dai na manzon Allah da yake ce ya Allah karancin dabara na da kuma yanda mutane suka ɗauke ni ba tare da kima ba a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat bihi as-samawati wal ard ya Allah ina neman tsari da haskenka haskenka wanda da shine sammai da kasai suka haska in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ya Allah idan ba kana fishi da ni ba ni ban damu ba ya Allah addu'a ne wanda idan kana sauraron ta tana da tasiri wato a cikin zuciya da imani sosai to annabi ya sha wahala mutanensa sun cutar buka sun ce masa mahaukaci sun babu irin nau'in abin da basu masa ba amma sai yayi haƙuri jahilat qaumuhu alaihi fa aghdha wa aqul hilmi da'buhu al-ighda'u mutanensa sun masa jahilci sai ya runtsa ido ya kauda kai bai rama ba bai taba ramawa ma kansa ba idan an mishi laifi man taqama li nafsihi qattu bai taba sama irin wannan sidna ali ibnu abi talib ya ce mu soyayyen mu tamkar garwashi ne wanda ba zai iya rike garwashi ba to ba zai iya rike soyayyen mu ba sabila da irin jarrabawan su su ma sun ga jarrabawa idan ka dauki sayyidina ali ibnu abi talib babban jarrabawa shine lokacin da ɗaya yayi kuma Allah ya jarabce shi aka yaƙe shi akan rashin gaskiya mu'awiya na yakin shi zubair yana yakin shi gashi nan dai khawarij suna yakin shi a zamanin shi fa khawarijawa suka fito kuma lokacin da sidina ali ibn abi talib gumurzu gumurzu gumurzu daga ƙarshe sai aka nemi sulhu da aka nemi sulhu sai sayyidina ali radiyallahu anhu ya karba yace ai sulhun babu komai dalilin wannan karban sulhunsa su ma'awiya ne suka nemi a yi sulhu sidna ali sai ya karba ce babu komai a yi sulhu din dalilin wannan karban sulhun dalilin sa kawarijawa kuma suna zuwa kawai suka bare a haruriya suka bare kawai suka ce a'a mu ba mu yarda da wannan sulhun da aka yi ba kawai a ci gaba da yaƙi su ma suka zara takwabinsu suka kafarta sayyidina ali suka ci gaba da yakan sayyidina ali khawarij haka abin yayi ta tatawur bayan sayyidina ali an kashe shi aka zo ɗansa ma sayyidina hasan shi ma kashe shi aka yi da poison aka saka masa cikin abinci ya ci yayi ta aman hantansa da kayan cikinsa sayyidina husaini shi ma ma'asawiyan kissan wafatinsa shahararren abu ne wanda kowa ma ya sani shi sai da aka yanke kansa ba aka raba kan da gangan jikin har yanzu ana sabanin kan yana haɗe da jikin ko kuma kan yana misira ne gangan jikin yana karbala Allah sun sha wahala sosai duniya ba gurin zama bane duniya ba waje ne wadda wato zaka mike kafa ba alal haƙiƙa gwargwadon matsayinka a gurin Allah to gwargwadon jarraba wanda zaka gani a gurin Allah an kakkashe bayin Allah an zubar da jinin su wasu an yi musla da su wasu kaman annabi shaibu banu isra'ila bara shi biyu suka yanda ake bara zar ake bara itace haka suka bara shi gida biyu imam husainin ma an ce da suka kashe shi sun yi ta kwallo da kansa idan duniya haka take to me za ka yi a duniya idan har mutanen duniya za su iya tsauri su yi maɗan manzan Allah wannan abu to me za ka yi da duniya ma saboda haka Allah shine waliyin muminai duk wanda ya rike Allah Allah ubangiji yana tare da shi saboda haka muka wajabta ma banu Isra'il annahu man qatala nafsan wanda ya kashe rai bi ghairi nafsin ba tare da rai ba aw fasadin fil ardi ko yayi barna fa ka annama qatala an-nasa jami'a kaman ya kashe mutane ne gabaki daya wa man ahyaha wanda ya raya ta fa ka annama ahya an-nasa jami'a kaman mutun ya raya mutane ne gabaki daya wa laqad ja'atkum rusuluna bil bayyinat haqiqa manzannun sun zo musu da gaskiya ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون سيدي كما ما في يوى daga cikinsu bayan hujjoji da manzanni suka zo da shi sun ci gaba da barna a doron ƙasa na'am
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في عظيم
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah ya ce inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon wanda suke yakan Allah da manzon Allah dalilin saukan wannan aya akwai wasu mutane daga Uraina wanda ake cikin kabilun Larabawa suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce za su musulunta da suka ce za su musulunta suna zaune to sai ya zama kamar ruwan madina bai karbe su ba sai ya zama kamar suna kuraje haka sai ya zama suna talaulayi suna rashin lafiya to sai manzon Allah ya ce su koma wajen gari akwai gurin da ake raƙuman kiwon raƙuman sa Arabawa sukan sha nonon raƙumi da fitsarin raƙumi domin neman su nemi warakan cutansu kar su cuɗanya da mutane su koma wannan gefen suna shan madaran waɗannan raƙuma ɗin sannan suna shan bawalin wannan raƙuma ɗin har su ji sauki sai suka koma da suka je suka warke suka yi garau me zai faru kawai sai suka yi ta'addanci sai suka kashe sahabin da yake kiwon waɗannan raƙuma na manzon Allah suka suka yi musla da shi suka cire idansa kora dabbobin sai manzon Allah ce aje a a bi su aka bi su har aka je aka kamo su da aka kamo su da aka kawo su ga manzon Allah annabi sai yayi umarni a kashe su a irin yanda suka yi da Allah ya ce fa mani tada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum fa in aqabtum fa ajibu bi misli ma uqibtum to irin haka aka musu irin wannan kisan na kaskanci to shine Allah ya saukar da aya yana tabbatar da wannan hukunci da manzon Allah yayi inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah kamakon waɗanda suke yaƙan Allah da manzon Allah wa yas'auna fil ardi fasadan suke yada barna a doran ƙasa hiraba abin da ya shafi kisa da ta'addanci ay yuqattalu a kakkashe su idan an kama su aw yusallabu ko kuma a tsere su a rataye su kenan aw tuqatta aydihim ko a yanke hannayensu wa arjuluhum da kafafuwansu min kilafin wato sabani a yanke hannun dama sai a yanke kafan haguna shine an tuqatta aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf da kasan gabaki daya zalika lahum khizyun fi dunya wadannan suna da wato kunyata a duniya wa lahum fil akhirati azabun azim suna da azaba mai girma gobe kiyama to anan abinda zamu fahimta shine manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam raƙumansa ne raƙuma ne na sahabbansa aka yi musu wannan wato wannan bawan Allah ya zo ya kada waɗannan bayan Allah suka kada su bayan sun kada su suka kashe sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine yake kula da waɗannan raƙuman amma Allah ubangiji yake tabbatar da hukuncin da annabi yayi na cewa su yi a musu irin kisan da suka yi ma wannan sahabin wannan kisan shine kisan wulakanci to Allah yana tabbatar da innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wanda suke yakan Allah suke yakan manzon Allah ashe ka saba ma Allah da manzon Allah kaman ka yaki Allah da manzon Allah ne babban yakan Allah shine al-ishraku billah duk saban da mutum zai yi a duniya babu saban da ya kai shirka al-ishraku billah kai shirka ma Allah babban laifi da yakan Allah na biyu shine ka yaki manzon Allah ka yi rashin kunya ma annabi ko ka raina annabi ko ka kafirce ma annabi ko ka tozarta annabi na uku ka yi fito na fito da dokan Allah Allah ya ce kaza kai kuma ka zo da aka canja hukuncin Allah ko kuma ka yaki ɗaya daga cikin waliyan Allah wanda Allah yake son su ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wala yaqul to yaƙan waliyi kaman yaƙan Allah ne Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wanda yayi gaba da waliyina to na masa izinin ya fito ya yaƙe ni ya fito mai yaƙe to gaba da waliyin Allah kaman yaƙi ne da Allah amma ba yaƙi bane da za a fito na fito a wani ruwayan man azali waliyan Allah yana da wasu zababbun bayi wanda idan ka taba waɗannan bayin wallahi Allah ba zai daga maka kafa ba Allah yana da wasu zababbun bayi waɗanda idan suka rantse ma Allah suka ce Allah sai kai ya fitar da su a wannan rantsuwan ba za su yi kafara ba rubba ash'asa akbara matrudun bil abwabi ko madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allah la abarrahu da ka ga wani wanda kamanninsa bai da kyan gani jikinsa duk kura amma da dai yaran wannan hadisin na bukhari man azali wali mazan Allah ya ce Allah ya ce ba wani abin da nake taraddudin aikata shi kaman zararan bawa na mumini da baya son mutuwa ni kuma na turo a ɗauki ransa a wannan lokacin Allah ya ce to babu abin da nake taraddudi kamar cire ran bawa na mumini shi kuma bawan baya shirye da ya mutu a lokacin saboda haka fada da waliyan Allah shine yake jawo duk fituntunun da muke ciki waliyan Allah kuma Allah ubangiji ya riga ya faɗi sufofinsa sufofinsu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun farkon alaman wilaya shine al'imanu tam billahi ta'ala sannan at-tafwidu ila Allah at-tawakkulu ala Allah as-sabru ala ta'ati Allah as-sabru ala ma'siyati Allah as-sabru ala qadari Allah wanda su ne sufaye suke kirgowa su ce waɗannan su ne makamat wanda mutum yakan bi Allah akwai soyayya na Allah akwai tuba ga Allah akwai dogara ga Allah akwai gudun duniya akwai tsantseni akwai attawakkul wanda wannan attawakkul din da dukkanin nau'o'insa da akwai kuma yaƙini idan mutum ya isa zuwa ga yaƙini to ya isa zuwa ga martaba ta wilaya kuma akwai alamomin da ake gane waliyai mu dauki alfurqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan ibnu taymiya zamu ga ibnu taymiya ya sarraha bayanai na sifofin waliyai ya sarraha karamat irin na waliyai ya sarraha abubuwan da yake wirasa ce ta nubuwa wilaya makaranta ce mai faɗi wanda mutum idan zai shiga wannan makarantar ko idan ya shiga wannan da'ira din zai yi ta tafiya yayi ta tafiya darajatul ihsan tana da yalwa da fadin da wato mutum ba zai kure ba sai dai kawai a ɗage mutum a masa tayyo a kai shi zuwa ga wajen da kafansa ba zai iya zuwa ba shi yasa ibnu ata'illah sakandari yace masu tafiya zuwa ga Allah su biyu ne akwai qaumun wasalu ila Allah bi ta'atillah akwai qaumun wasalu ila Allah bi karamatillah wanda suka je gurin Allah saboda biyayya ma Allah as-salikuna kenan sai al-majzubun wanda suka isa gurin Allah sabila da kawai Allah ne yake son su kawai sai ya dau ya nade musu hanya kawai duk wani abin da ake tunani na ayyuka to su basu ma yi aikin ba an dauko su an kawo su gurin da ake isowa saboda haka bayyane kuma alhamdulillah waɗanda muka rike su a matsayin jagororinmu malamanmu wanda Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilayya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni yace ɗayanku ya lizimci zikiri da ambaton Allah kuma babu wani alkai alhamdulillahi dukkanin alamomi da kyakkyawan zato ya tabbata akan jagororinmu nan waliyan Allah ne yaƙi ne da manzon Allah innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon wanda suke yaƙi da Allah da yaƙi da manzon Allah shi waliyi fa ya kai ga in ka ciyar da shi ma ka ciyar da Allah ne fa shi waliyi ya kai ga in ka tufatar da shi ma ka tufatar da Allah ne fa shi waliyi ya kai ga in ka gaishe shi ka gaishe da Allah ne haka yake a cikin hadisin Abu Huraira yabna adam marittu falam ta'udni ya kai dan adam na rashin lafiya baka zo ka gaishe ni ba Allah ne yake faɗan haka sai bawa ya ce ya Allah yaya za ka yi rashin lafiya bayan kai ne ubangijin talikai sai Allah ya ce marida abdi fulan ai wane ne yayi rashin lafiyan baka gaishe shi ba da ka gaishe shi da ka same ni a gurin sa istad'amtuka falam tut'imni na nemi ka ci da ni baka ci da ni ba ya Allah kana ci ne a'a bawa na wane ya nemi ka ci da shi baka ci da shi ba law at'amtahu lawajadtani indahu na nemi ka sha da ni baka shayar da ni ba to haka to Allah ubangiji yakan bayyana cikin wato Allah ubangiji yakan bayyana cikin Allah zai in zai gani da ganin in zai tafi da tafiyan Allah zai tafi ma'ana Allah ubangiji ya riga ya rufe sifofin wannan bawa ma'ana Allah ubangiji ya kawar da sifofin bashariyansa ya mata tahalli da sifofi na hadaran ubangiji shine abinda al-imam ko al-sheikh abdul qadir al-jilani ya kawo cikin sirrul asrar fi ma yahtaju ilaihi al-abrar wanda ya kawo bayani saboda haka ya kamata mu san cewa abin da muke kai abu ne mai tsada jauhar ne ba hazaka mulkul layi ba bi dirhami ba a sai da shi da kuɗi kuma ba a gane shi da iyawa kawai zaɓi ne na Allah idan Allah ubangiji ya zaɓi ba shi kenan Allah sai ya buɗe mishi ƙofofin yarda sai mutum ya ga yana tafiya cikin Allah sai mutum ya ga zuciyarsa ya narke a cikin Allah sai mutum ya ga duka tunaninsa ya tafi cikin Allah ta'ala sosai domin sairin bawa zuwa ga Allah yakan fara ne daga annafsu zuwa arruhu cika sannan tafiya cikin zuciya ta hanyar soyayyen Allah sannan tafiya cikin ruhi ta hanyar wato kusanci da Allah da idmi hilalin zahiri cikin asiri sannan kuma tafiya cikin sirri tafiya cikin sirri kuma shine kololuwan abin da harce ma baya iya faɗan abin da hadaran yake kunshe da shi Allah yana da mazaje da yawa ma bamu san su ba ma wasu ma muna musu kallon banza su ne kuma na Allah din wasu ma bamu ma gansu da wani idon girma ba shi yasa kowa da akwai irin aikin da Allah ya bashi ne yanzu gaba ɗaya akan mazhari zahirin mutum in an ganka da shiga an ganka da ilimi da karatu kana abubuwa to shikenan kai ne gwani kawai sai ka ga wani nagarcaccen bawa da shi ba mai ilimi bane amma yana da alaka da ubangiji shi ba a kula da shi ba ba a damu da shi ba ilimi daban sairi zuwa ga Allah daban daban-daban ne ba dole ne Allah ya haɗa ka biyu kamar yadda aka haɗa mu magabatanmu amma akwai al'ulama'u daban sannan kuma al'arifu na daban al'ubbadu daban maratib na zuwa ga Allah sai suka ce akwai al'arifun akwai al-zahidun sannan akwai al'abidun kullu arif zahid wa abid amma walaisa kullu zahid arif walaisa kullu abid arif duk wani arifi dole zai zama abidi dole zai zama zahidi amma ba duk wani abidi bane zai zama arifi ba duk wani zahidi bane zai zama arifi na'am saboda haka za ka zoom da kusanci da mukashafa da yawan kusantan Allah su ba malamai bane to waɗannan ka ji tsoron su komin ilimin da Allah ya baka in ka kai bul'am ibnu ba'ur idan ka zo gaban su to ka tabbatar da waɗannan suna da wani falala na keɓantuwa kar ka raina su sabila da kaga kai kana shine abin da Allah sakandar yace la tatlub minhu an yukhrijaka min halati liyasta'milaka fi ma siwaha walau sha'a lasta'malaka min ghairi ikhraj kar ka nemi Allah ya fitar da kai daga yanda kake ta ba ma'ana misali kaman kai kana malami ko kaman kai kana abidi mai yawan bautan Allah sai kaga malami ya iya man Allah ya canja ka daga abidin nan dan ka dawo malami to kar ka nema daga gurin Allah law sha'a idan Allah ya ga dama lasta'malaka min ghairi ikhrajin dai iya saka ka ka zamanto malami kuma ka zamo abidi ya hada maka duk abin da kake nema ba tare da ya cire ka daga wani matakin ya mayar da kai wani mataki ba to haka dariqu ahli التصوف yake ah innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon wanda suke yakan Allah da manzon Allah wa yas'auna fil ardi fasadan suke yada barna a doran kasa suke yawo a doran kasa domin barna an yuqattalu akakkashe su aw yusallabu ko a tsere su khilafin ko a yanke hannayensu da kafafuwansu min kilafin daga sabani ma'ana a yanke da hannun dama a yanke kafan haguna ko a yanke hannun haguna a yanke kafan dama aw yunfaw min al-ardi ko ko a kore su ga barin kasa gaba daya ma'ana a kore su daga gari zalika lahum khizyun fil hayati dunya khizyun fid dunya wannan kunyata ne daga duniya Allah ya tanadar musu kuma walahum fil akhirati azabun azim azaban da Allah ya tanadar musu ranar kiyama yafi wannan girma Abdullahi ibn Abbas a karkashin wannan aya yayi bayani bayanin da yayi shine malamai sun ce wato sun nakalto daga maganin Abdullahi ibn Abbas raba rutba min al-iqab kowane nau'i na hiraba ta'addanci to yana da nau'in irin ukuban da ake yi a kansa shi yasa Allah ya kasa kashi uku anan ko kashi hudu an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard kaga kashi hudu kenan kace to maratib ne faman qatala qutila wanda ya kashe a kashe shi wa man qatala wa akhadha al-mala qutila wa suliba wanda kuma yayi kisa ya kwace kuɗi to shi kuma ba a iya kisa da a bar shi ba a kashe shi kuma a rataye shi wa man iktasara ala akhdhi al-mali quti'at yaduhu wa rijluhu min khilafin wanda kuma yayi ta'addanci bai yi kisa ba amma iya kuɗi ya kwace kenan ta hanyar ta'addanci kidnapping ko wani abu makamancin haka to za a idan bai yi kisa ba to za a yanke hannunsa kwaya ɗaya sannan a yanke kafarsa kwaya ɗaya wa man akhafa faqat wanda ya tsoratar yayi alamun zai yi ta'addanci ya tsoratar kamar ya kama wani ya ɓoye da sunan bandit ko ko da sunan ta'addanci da sauransu to shi nufiya da a kore shi ne daga gari a nisan tashi gabarin gari a ce ya bar garin ya je can wani waje kamar shi imamu malik abin da ya ɗauka shine korewa ɗin wato waɗanda suke irin ta'addanci a kore su ga barin gari a kore su amma nau'i nau'i ne ta'addanci ɗin in ma ya zama ta'addanci na ƙwace dukiya da kisa in ma ta'addanci na iya ƙwace dukiya in ma kuma ya zama ta'addanci na barazanar rai to duka waɗannan malamai sun yi bayani a kansa kuma wannan shine wato ƙaul na jamhur maganan jamhur shine wanda ya kashe rai a kashe shi wanda ya kashe rai ya kwace dukiya shi kuma bayan an kashe shi a rataye shi wanda ya kashe rai wanda shi kuma ya kwace dukiya bai kashe rai ba amma kwace yayi to a yi masa yanke hannunsa ɗaya da kafansa ɗaya wanda kuma ya kwace ya yi barazanan zai kwace dukiya ko dai yi kisa shi kuma sai a kore shi daga gari wannan shine abin da jamhur suka tafi a kai zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور حليم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم آه سي ودندا suka tuba kafin wato ku kama su kafin a kama su sai suka tuba suka bari to wanda ba a kama shi da laifi bai tuba ya bar aiki to ba za a zantar da wani hukunci a kansa ba fa'alamu ku sani anna Allah gafurun rahim Allah ubangiji mai gafara ne kuma Allah ubangiji mai jin kai ne ma'ana yalwan Allah ubangiji yalwansa yana da gafararsa yana da yalwa shine abinda wato malaman tafsiri suka ce nan illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sune waɗanda suka tuba daga cikin waɗanda suke hiraba suke yakan mutane kenan ko da kuma yan fashi suka tuba ga Allah suka mayar da al'amarinsu ga Allah, ƙila ka yi sata an yanke hannunka sai ka tuba, shi kenan Allah ya yafe maka, amma ka aikata laifi ka ce ka tuba a take, to ba zai hana azantar da hukunci. ba zai hana azantar da hukuncin bulala ba ka sha giya ba zai hana ko da ka ce ka tuba amma ba zai sa a yi ta la'antanka a yi ta tsine maka albarka a yi ta a kyamace ka kuma a rabu da kai ba babu haka a addini masu laifi ba kyamatan su ake yi ba masu laifi akan jawo su a jiki jawo su a jiki zai haifar da lalacewan wasu to waɗannan kuma ba za a kusance su ba idan sun kai daraja na fasikai amma dan mutum yana aikata laifi ba kyamansa ake a nisance shi ba akan zauna da shi ne a yi ta ƙoƙarin tirikin ɗin shi domin ya gyara waɗannan laifuffukan amma in aka kyamace shi kuma ba zai akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamo shi a bulale shi ya sake shan giya a kamo shi a bulale shi wata rana ya sha giya za a bulale shi sahabbai sai suka kama wannan wani irin tsinanne ne annabi sai ya ce kar ku taimaki shaidan a kansa ku ba tsine mishi ku ba tsine masa me yasa sabila da innahu yuhibbu Allah wa rasulahu yana son Allah yana son manzon Allah ashe aikata laifi ba dai hana mutum imaninsa na san Allah da manzan Allah ya zama yana nan ba shi yasa girmama mutane ko da suna da kurakurai wannan ɗabi'a ne irin na muminai haka manzan Allah yake fa an taɓa kawo ɓarawo gun annabi ana dukansa manzan Allah ya ce me aka ce sata ya yi annabi ya ce la taqulu saraka bal qulu akhadha kar ku ce yayi sata ku saka ya magana annabi shi aka saukar ma shari'a kuma aka umarce shi da ɗabbaka shari'a amma abin da ya sata bai kai a yi wannan ɗagogorogon a kan shi ba ya ce ku ce ya ɗauka kar ku ce ya yi sata akwai wanda aka kamo shi mahaukaci ne bai cikin hayyacinsa bai da lafiya da a shige da shi annabi ya ga kaman ana hayaniya ana rarrage da shi annabi ya ce me ya same shi sai aka ce mahaukaci ne annabi ya ce ku saka kar ku ce mahaukaci ku ce masa musab wani abu ya same shi wani abu ya shafe shi ma'ana hatta mu'amala wajen ka faɗa wa mutum kalma eh ko da wannan kalman gaskiya ne to ka saka yi sabila da mene sabila da girmama mutum walakad kharramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ya girmama dan adam amma mu yanzu fa muna neman aibin yan uwanmu ne mu ƙara ƙarya 99 mu yada mu musu ƙarya abinda ba su yi ba mu ce sun yi abinda suka yi mu ƙara ƙarerai akai mu yada to wannan kuma shine abinda Allah ba zai barka ba ka yada ƙarya akan wani to ka jira wannan ƙaryar ka ga mutum yana aikata laifi Allah ya rufa masa asiri ka tona asirinsa to ka jira kai ma sai dai idan shaida amma ba a tambaye ka ba zance daɗi kawai ka je ka kama yaɗa ƙarya ko ka kama yaɗa abin da ka gani wanda Allah ya sitirce la tafsha ya sahi min al-uyubi ma satarahu allamul guyubi duk abin da ya sitirce to karka karka karka daidaita wai me yasa ne Allah ubangiji yace haddin wanda yayi zina misali idan mutum ya yi zina idan za a tabbatar da ya yi zina sai an nemo shaidu guda hudu idan da za a samu shaidu uku duka shaidu uku su ce sun gani ido da ido turmi da taɓarya ana zina idan dai ba su samo mutum ɗaya da ya cika hudun nan ba to dukansu da a bulale su ne sun ja ma kansu bulala bulala da a musu bulalan kasafi ne idan mutum ɗaya ya ce ya gani shi ma bulalansa za a yi mutum biyu suka ce sun gani bulalansu da a yi mutum uku sai an samu mutum hudu wai sai ku tambaya menene hikiman Allah na saka abin ya zamanto mutum hudu sabila da Allah yana son ya rufe asirin bayinsa Allah baya son a ɗaiɗaita asiran bayinsa wanda yake ɓoye sabila da mafi yawa ya ɗa asirin mutum na ɓoye yakan daɗa kangarar da mutumin ya sa ya dulmiye cikin wannan laifin sabila da ya ga da ina koyewa to tun da yanzu kowa ya sani ma sai me shikenan kawai muna da kurakurai masu yawa a wannan bangaren muna jama kanmu bala'i saboda abin da muke faɗa wa mutane da maganganun da muke akan mutane muna jama kanmu bala'i ba tare da mun sani ba saboda haka mu kiyaye alfarman mutane in za mu yi magana mu faɗa magana mai kyau wa qululin nasi husna ko faɗi magana mai kyau kar ku faɗi magana wanda ba mai kyau ba ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda yayi imani da Allah da ran kiyama ya faɗi alheri ko yayi shiru in ba alheri ne zaka faɗa ba to ka ja baki ka kulla bakin ka yafi maka ma alheri ma rahimallahu abdan qala khairan fa ganima aw sakata fa salima Allah ya ji kan bawan da in zai faɗi magana alheri ne idan kuma ba alheri bane ya ja bakin sa yayi shiru shikenan ya tsira al'imamu hassanul basari yana cewa na ga mutanen da ba su da aibi sabila da kamewansu da yawan ibadansu ban san aibinsu ba amma da suka yi magana akan aibin mutane sai Allah ya bayyana aibinsu ma'ana idan kai kai ma kana da aibi ko to idan kai maganan aibin wani Allah zai bayyana naka kai ma in ka bayyana na wani Allah zai bayyana naka kai ma duk wanda kuma ɗabi'ansa shine ya ɗauko maganganun mutane ya kawo maka wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza to ya kamata ka saka ma kanka gadan wato gadan kaya tsakaninka da shi ma'ana ka yi ma kanka katangan karfe da shi kar ka bashi yana zuwa kusa da kai sabila da daina kaddara safa'inka zai na cusa maka bakin ciki wani ya zo ya ce ma al-imamu shafi'i wane ya ce kaza a kanka sai al'imamu shafi'i ya ce ikon Allah da ya ce kaza kuma a kai ne sai aka rasa shaidanin da zai iso min da maganan sai kai amma waje da shaidanu rasulan gairaka shaidan kuma sai ya rasa wakilin dan aike da zai iso da maganan sai kai alhassan basari wani ya zo ya ce masa wani ya ce kaza a kanka sai ya ce ya jefe ni da kifiya amma kifiyan bata iso ni ba kai kuma ka ɗauko kifiyan ka dasa min shi a jikina wanda yake ɗauko maka maganan mutane ya kawo maka ya ce an ce kaza a kanka shi yake cutanka me yasa ba a zo an faɗa a gaban ka ba ka bari ya faɗa a gaban ka sai kai hukunci amma an jefe ka ne da kifiya bata same ka ba sai mutum ya zo ya dasa maka a zuciyanka kaga shi ne ya cuce ka to da ire-iren irin waɗannan duka ya kamata mu abin nan insha Allah يا أيها الذين آمنوا اتقوا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو, أو, أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وله في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل sai wanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim kafin ku ku samu iko a kansu fa alamu ku sani anna allaha ghafurun rahim Allah ubangiji mai gafara ne kuma mai jin gani na'am
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الله يا كو ودanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wabtaghu ilayhi alwasila ku nemi tsani zuwa ga Allah da kyawawan ayyuka masu kyau da aikata abinda Allah yake so da aikata abinda Allah ya yarda da shi ku nemi tsani zuwa ga Allah da aikata abubuwa wanda Allah ubangiji yayi umarni da shi wajahidu fi sabilihi ku yi jihadi domin ɗaukaka kalman Allah la'allakum tuflihuna idan kuka yi haka tabbas za ku rabanta to nan da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullah idan Allah ya ce allazina amanu Allah yana nufin mu'mine ne sahabban manzon Allah zuriya ittaqullaha ku ji tsoron Allah at-taqwa shine kiyaye maharimullah ittiqa'u maharimillah shine abinda manzon Allah ya faɗi cikin hadisin Nu'man ko wa man ittaqa shubuhat ma'ana faqad istabra'a li dinihi wa irdihi ya kubuta da addinin sa ya kubuta da mutuncin sa wa man waqa'a fi shubuhat wanda ya fada a shubha faqad waqa'a fil haram ya fada cikin haramci kan ra'i yar'a haula hima kaman makiyayi yana kiwo daura da shinge yushaku an yarta fi yana dabda yayi kiwo ciki ya fada cikin shingen alawa inna li kulli malikin hima a to Allah da yace ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha ku ji tsoron Allah shine abinda muka faɗa tsoron Allah shine kiyaye abinda Allah ya hana da kuma aikata abinda Allah ubangiji yake so wabtagu ilaihi alwasila menene tsani zuwa ga Allah na'am akwai tsani zuwa ga Allah tsani zuwa ga Allah shine imtisalul awamir wa jitinabun nawahi aikata abinda Allah ya yi umarni da shi nisantan abinda Allah ya zuhu wa mana haku anhu fantahu abinda manzo ya zo muku da shi ku rike abinda ya hana ku ku bari ma atait ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum ko ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda na hana ku ku nisanta abinda na umurce ku ku yi iya kokarin ku ku ga kun aikata wannan abu to wannan shine babban wasila babban wasila shine ta'atullah subhanahu wa ta'ala wa ta'atu rasulih biyayya ma Allah da kuma biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da kuma bauta ma Allah tsantsa wasu daga cikin malamai sun yi ilhaki sun ce da Allah ya ce ittaqullaha wabtagu ilaihi alwasila sai suka ce alwasila yana daga cikin alwasilatu ila Allah manzanni mafi girman su kuma shi silatul wasli baina sama'i wa duniya shine silalan da yake sadar da duniya da Allah ko ko duniyan al'alamul ulwi da al'alamul sufli ko kuma a ce wato almulku wal malakut duka annabi shine wannan igiya din saboda haka rike manzan Allah to kaman an rike wasilan Allah ne manzan Allah shine wasila na wasila zuwa ga Allah don wanda bai rike manzan Allah ba ba zai je gurin Allah ba waye zai je gurin Allah babu manzan Allah babu shi ka je gurin Allah babu manzan Allah ka ce ma Allah me ya maka wahayi ne bai maka ba annabin ya turo maka shi annabin da ya turo maka din shi zaka kama qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan kuna son Allah ku bi ni ni annabi Muhammadu Allah zai so ku sai ya gafarta muku zunubinku a wani hadisin annabi ya ce kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba kowa zai shiga aljanna sai wanda bai so sabbai suka ce waye kuma zai ki annabi ya ce man ata'ani dakhala aljannata wa man asani dakhala an-nar wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya saba mun shi kuma dan wuta ne duka irin wa'annan su ne wasila zuwa ga Allah manzon Allah wasila ne zuwa ga Allah ma'ana ka roki Allah saboda annabi annabi wasila ne zuwa ga Allah malamai sun haɗu akan wannan wanda ya zama shazi a wannan ibnu tamiya ne kawai shi kadai ne da kuma wanda suka biyo bayansa amma duk sahabban annabi sun yadda da tawassuli da annabi shine wasila rike annabi wasila zuwa ga Allah ka roki Allah ka ce ya Allah ina kamun kafa da manzon Allah yanzu sai ka ga mutum wai malami ne ya ce wai ka yanka kaza ka zubar da jinin ka roki Allah ka ce dan wannan jinin ya Allah ka mun kaza amma ba za ka ce saboda manzon Allah ba jinin kazan ne za a roki Allah a kanta amma ba za a roki Allah saboda annabi ba kazan halatta a kusanci Allah a yi tawassuli da aiki mai kyau amma duk aikin da kake da shi mai kyau bai kai annabi a gurin Allah ba amma kana da kokonto akan annabi karbabbe ne a gurin Allah baka da kokonto yaqinan sadikan kake da shi akan annabi shine karbabbe a gurin Allah sabila da haka sai kaga wasu kuma anan suke zamewa idan ana maganar manzon Allah sai kaga anan imanin sai ke da rauni anan suke tabewa anan ne kafan su baya zuwa ga gaci da su iya dauke kowane irin hanya amma in suka je gan manzon Allah sai kaga suna zamewa wannan kuma ya zama musiba kenan Allah ubangiji ya kiyaye mu wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ku yi jihadi a tafarkin Allah domin ku rabanta na'am lokaci yayi abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana
assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam ya tambaya na farko ya ce Allah ya ƙara wa malan lafiya da nisan kwana albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambaya ne akan mutum ne ya kaɗa wani ya mutu sai ya fara azumi yana cikin yin azumin sai laluri na rashin lafiya ya kama shi kuma ya yi nisa da azumin to idan ya dakatar da azumin bayan ya warke zai ɗaura daga yadda ya tsaya ne koko zai dawo baya ne a azumin shi idan dai laluri ne na rashin lafiya rashin lafiyan da kuma ta tabbata rashin lafiya ne ba wa- ba kawai mutum ne ya kirkiri rashin lafiyan masa biya da ya huta inda ya tabbata to mutum yana da uzuri ai wannan uzurin zai sa idan ya amma malamai sun yi magana akan wato yanayin yanda zai biyar da azumin da gwargwadon saukin da zai ji wajen biyar da azumin malamai sun yi magana akan wannan yanayin yanda jikin ba za ka zo jikin ya yi sauki yanda za ka iya azumi sannan ka ci gaba da jan lokaci domin ka ci gaba da abin nan ka dawo kuma ka ɗaura azumin ba duk malamai sun yi magana akan wannan amma magana wanda ya fi kusa da sauki ga al'umma shine idan mutum wani lalura ya same shi yana cikin wannan azumi sai ya yanke zai iya barin sai azumin ba wallahu a'lam
na'am Allah ya saka da alkhairi mai tambaya na gaba yana tambaya ne akan mutum ne ana bin shi bashin azumin watan ramadana to sai Allah ya ɗauki ransa za a ciyar mishi ne ko kuma Allah ya yafe masa wanda yake ramadan sai yayi wafati to abinda aka ce shine ba wani azumin sai bai iya yi ba ya rasu to tunda ya rasu ne kaga ba ba bashi bane a kansa ai tunda kwanakin ba su shige yana raye ba balle ya zama bashi a kansa sai dai malamai sun yi magana akan wannan ma wasu sun ce zai biya wasu sun ce waye wasu sun ce iyalansa za su biya masa wasu kuma sun ce iyalansa ba za su biya shine azumin nuzuri na bakace shine wanda ake biya wa mutum idan mutum yayi wafati kamar mutum ya ce wallahi in na buri na kaza ya cika ko na yi alkawari ma Allah zan masa azumi kaza to wannan azumin yana kansa ko da yayi wafati za a biya masa wannan azumin ɗaya daga cikin waliyansa wannan azumi babu shi ba da a yi masa wannan azumi din ba wallahu a'lam na'am na'am sai sai dai kuma idan azumi ne wanda mutum ya yi ta jinya ya yi ta jinya har ramadana ta fita bai iya yin azumi ba kuma yana raye a cikin ramadana din to wannan azumin da a ciyar masa iyalansa da su ciyar masa da wannan azumin an gane amma mutum ya mutu cikin ramadan sai a sauran ramadan din to wannan kuma babu shi kamar yanda yanda wasu malamai suka tabbatar na'am na'am sai akwai masu yan bukatu da kuma wani shi ma ya turo takardu dai na neman addu'a dai suna da yawa da fatan ya Allah ya Ubangiji ka biya bukatanmu ya Allah ka yaye mana damuwanmu ya Allah ka biya mana duk abin da muke nema a duniya da lahira ya Allah ya Ubangiji abin da ke damun mu a zuciyarmu ka sani ya Allah ka biya mana bukatu a kansu cutukanmu ka sani Allah ka warkar da mu ya Allah ya Ubangiji ka saukar mana da aminci cikin rayuwarmu ya Allah ka rubuta mu cikin wanda ka yadda da su duk wanda suka rubuto bukata Allah ya biya musu mun ga baki sun zo daga bayara sun yi tattaki domin ziyara da kuma sauraron wannan tafsiri yanda kuka zo lafiya Allah ya maida ku lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina maulan mushaq tahir usman bauchi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi Allah ya kara masa tsawon kwana ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين